أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta talata sha takwas ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina yau shekara 445 a ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi wato ainihin hadisi na 95 a cikin babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 95 a cikin littaf hadisin bara ibn azib na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رقمت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء نعم دقى براء بن عازب رضي الله عنهما أبو عمارة كنا الأنصاري wanda wato ainihin ya fi shahara wanda muka ambata gurin riwayar hadithi duk da kasancewar ba a baya ba gurin yaƙe-yaƙen shima ya yi musharaka cikin yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi da kuma futuhat na sahabbai da shi aka yi fathu al-iraq al-faris wadanda kuma ya zauna a kufa lokacin saiduna ali da shi aka fita jamal da ainihin sufin yana tare da saiduna ali da kuma yakin nahrawan wanda aka yi da khawarij ya rasu shekara ta saba'in da biyu yake cewa wato ainihin ramaktu salata ma'a muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato na kalli sallar annabi sallallahu alaihi wasallama sosai ko na kula da sallar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama asalin arramaku shine kama ka kura ma abu ido kare mai kallo to na kare masallar da nake yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kallo ko kuma na bibiyi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai ce fa wajadtu qiyamahu sai naga dadewar da yake a tsaye fa raka'atahu da jimawar da yake cikin ruku'i fa atidalahu ba'da ruku'ihi da daidaituwar da yake bayan ya dago daga ruku'i a tsaye fa sajdatahu da sujadar da yake yi ta farko fa jalsatahu bayna sajdataini da zaman da yake tsakanin sujada biyu fasajdatahu da sujadar shi ta biyu wa jalsatahu bainat taslimi wal insirafi da zaman da yake tsakanin sallame sallah da juyawa an gane ko ya juyo ya kalli mamu qariban minas sawa'i kusan daidai wa daida a wata riwaya ta bukhari ko a riwayar bukhari yace ma khalal qiyama wal qu'uda amma banda tsayuwa ta karatun fatiha da sura walƙu'uda da kuma zama na tahiya shi ya ɗan fuwa incin tsawo to sauran ƙariban minas sawa duk kusan daidai wa daida ba ana nufin cewa wato in yi minti ɗaya a ruku'i zai minti ɗaya a sujudi a kusan dai a ƙiyasta yana kama da haka duk da malamai sun ba wato ainihin wannan kalma wata ma'anar daban a gurin wasu malamai bukhari ya fitar da wato ainihin wannan hadisin a lamba ta 759 cewa kana ruku'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa baina as-sajdatayn wa idha rafa'a min ar-ruku'i ma khala al-qiyam wal qu'uda qariban min as-sawa sanan ya ruwaito shi da lafazin kana ruku'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa baina as-sajdatayn qariban min as-sawa an gane wannan wato duk kusan daidai wa daida tsayuwar tashi take kasancewa da jimawar shi cikin waɗannan rukunai ɗin al-imam an-nawawi karkashin wannan hadisin yake cewa fihi dalilun ala takhfifil qira'ati akwai dalili cikin shi dangane da rangwanta karatu wa tashahhud da kuma tahiya wa itala wa italati at-tuma'ninati fi ruku'i was-sujud da natsuwa mai tsawo cikin ruku'i da sujudi wa fil i'tidali anir ruku'i wa anis sujud da kuma zama wato tsayuwa bayan ruku'i da zama bayan sujada ta farko wa nahwi hadha qawlu anas fil hadith athani ba'dahu ma sallaitu khalfa ahadin awjaza salatan min salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tamami ban taba sallah bayan wanda ya kasance yana mai takaita sallar shi tare da cika ta sama da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qawluhu qariban min as-sawa yadullu ala anna ba'daha kana fi tulin yasir ala ba'd yana nuna cewa wani rukuni yana da dan tsawo kadan akan wani rukuni shi yasa yace qariban an gane ko eh wa dhalika fil qiyam wato wannan a cikin tsayuwa ne za a samu bambanci shi za a fi tsajimawa wala'allahu aidan fi tashahhud ba mamaki a tahiya ma ya zama yana da ƙarin jimawa akai wa'lam anna hadha alhadith mahmulun ala ba'd alahwal annawawi yace ka sani cewa wannan hadisi dole a daura shi akan wasu lokuta ne annabi yake yin haka ba ko da yaushe sallar shi da jumawar shi a tsaye da jumawar shi a ruku'i da sujudi da kaza kaza suke kasancewa kusan daidai wa daidai ba wa illa in ba haka ba ai faqad thabatat al ahadith as sabiqatu bi tatwili al qiyam hadisan da suka gabata sun tabbatar da cewa annabi na tsawaita tsayuwa a sallah wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi bis 60 ila al 100 yana karatu a sallar asuba da ayoyi 60 zuwa ayoyi 100 wa fi dhuhri bi alif lam mim tanzil as-sajda suratu wato sallah azhar yakan karanta suratu sajda da sun ce kwatankwacin aya 30 wa innahu kana tuqamu as-salatu fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi'i fayaqdi hajatahu thumma yarji'u fayatawadda'u thumma ya'ti al-masjida fayudriku ar-rak'ata al-ula akan tada iqama mutum ya tafi baqi'i kama ruwa ya je ya ya yi alwala ya taho masallaci kuma ya riski raka'a ta farko kaga yana tsawaita raka'a ta farko a sallar azhar sai ce wa annahu qara'a suratal mu'minina hatta balagha dhikra Musa wa Haruna sallallahu alaihi wa sallama ya karanta mu'minun har sai da yazo zancen annabi Musa wata riwaya au wato zancen annabi Musa da annabi Haruna a cikin sallan magriba cikin sallan maghriba cikin suratul mu'minun ina ne ya zance annabi Musa da Harun fakazzabuhuma fastakbaru bi ayatina wa kanu qauman 'alin قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين to sai da ya zo wannan aya sannan sai ya yi rukuri an gane ko? kaga an ɗan tsawaita duk da maghariba ce wa annahu qara'a fil maghribi bil turi wa bil mursalat wa fil bukhari bil a'raf duka a sallan maghriba wa ashbahi hadha wa kulluhu yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kanat lahu fi idalati al qiyam ahwal بحسب الأوقات nabi yakan wato yi halaye mabambanta cikin tsawaita sallah da gwargwadon halin da ake ciki lokaci ma zai yi niyyar tsawaitawa wani dalili ya sa ya takaita kamar ya ji kukan yaro a bayan shi sai ce wa hadha alhadith alladhi nahnu fihi jara fi ba'd alawqat nawawi ya ce wannan hadisi ya gudana ne a wani sashi daga cikin lokuta وقد ذكره مسلم في الرواية الأخرى ولم يذكر فيه القيام وكذا ذكره البخاري وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود وهذا تفسير الرواية الأخرى وقوله فجلسته بين السجدتين والانصراف دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلى نبي كان dan zauna bayan ya sallama sallah a gurin da yayi sallah kafin ya tashi duk da wasu malamai sun dauki zahirin jalsatu baina taslimi wal insiraf cewa in ya sallame baya juyowa ya fuskanci mutane sai ya dan juma kadan da gwargwadon wato juma wanda yake cikin ruku'i ko sujudi an gane ko suka dauki al-insiraf da ma'anata wato iltifat ya juyo ya fuskanci mutane tunda yakan juyo ya fuskanci mutane wanda a Sheikh bin Baz yana da wannan ra'ayi rahmatullahi ta'ala alaihi ina fata an gane Daka akwai fa'idoji da yawa a cikin wato wannan hadisi wanda ainihin muka ji حديثي نقبة نعم قال رحمه الله عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا أ... اني لا آلو ان اصلي بكم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسيت وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم نعم daga ثابت البناني ثابت بن أسلم albunani kenan abu muhammad wanda ya zauna da anas dan malik shekara arba'in yana karatu gurin shi sahiba anasan arba'ina sana da ya rasu shekara ta bakwai yana dan shekara shida daga anas dan malik radiyallahu anhu yace inni la alu bakwai ce inni la alu an usalliya bikum Anas ɗan Malik ya ce lallai ba zan rage komi ba in zan muku sallah kama ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli bina kamar yanda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana sallah ba abin da zan tauyi fa kana wato sai musu sallah din sai thabit yace qala thabit fa kana anasun yasna'u shay'an sai ya zama a sallar da anas yayi yana yin wani abu la arakum tasna'unahu ku banga kuna yin shi ba ma'ana yana magana da sauran limamai an gane ku gashi ya ce ba abin da zai rage irin sallar annabi zai mana amma kuma yana yin wani abu a cikin sallah wanda ku yanzu na ga ba kwa yin shi me yake yi kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ya kasance idan ya dago kanshi daga ruku'i intasaba qa'iman yakan kafu a tsaye hatta ya kula alƙa'ilu kad nasiya har mai magana ya ce ka wannan ko ya manta sallah yake nema ko ya manta yana sallah saboda jumawar da yake a tsaye kaga rukuni ne wanda da yawan mutane suna ihmalin shi daga ya dago sai ya maza ya tafi sujada wani ba ma ya dagowa daga rukun kawai kan yake dan dagawa kamar kadangare kuma wuf sai kaga ya wuce ya tafi sujada to wannan wannan bai yi ba ba shi da sallah sau da bai cika rukuni ba wanda ya bar rukuni ko ko da gangan ko ba da gangan ba to ba shi da sallah an gane wannan sai dai ranar da ya sani ya gyara tunda annabi bai umarci almusi'u salatahu ya rama sauran sallolin da da yake yi a haka ba a baya to wanda bai sani ba wanda ya jahilta ba a cewa sai ya rama wa'incan abubuwan da ya yi a baya sai dai ya gyara gaba afallahu amma salafa hatta ya kula laƙa'ilu ƙadnas wa idha rafa'a ra'sahu min as-sajda kuma in ya dago kanshi daga sujada makasa yakan zauna hatta ya kula laƙa'ilu ƙadnas ya har mai magana ya ce kai ko ya manta ma sallah yake to yana jimawa an gane ko a zaman shi tsakanin sujada biyu wanda shi ma kaga da yawan mutane ba sa ba sa zama zaman rabbi ghafirli din to da yawan mutane ba sa jimawa a cikin shi wannan riwayar muslim kenan riwayar bukhari 96 ce inni la alu an usalli bikum kama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yusalli bina qala thabitun kana anasan yasna'u shay'an lam arakum tasna'una kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qama hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya kaga madadin intasaba to yace qama hatta yaqula al-qa'ilu قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي to haka yake yi tsakanin sujada biyu har sai mai tambaya ya ce wai koma ya mance sallah yake yi ne hadisi na 97 daga dai Anas dan Malik radiyallahu an ce ma sallaitu wara'a imamin qattu ban taba yin sallah bayan wani liman da dai a khaffa salatan wanda sallar shi tafi kasancewa mai sauki babu babu musguna ma al'umma wala atamma salatan kuma gashi sallar ta zama mafi cika minan nabi sallallahu alaihi wasallam irin annabi sallallahu alaihi wasallam mana annabi sallar shi baya tsawaitawa kuma da ganin da ganin ta kasan ta cika akwai wanda zai takaita sai ya zama to taqsirun mukhil akwai wanda zai tsawaita sai ya zama tatwilun mumil التقصير المخل الذي يخل بالأركان أو المستحبات أو الواجبات an gane ko to kaga zai iya zamantowa ma sallah bata yi ba idan ya zama mutum yayi sallah bai cika rukunai ba saboda tsabar sauri da gaggawa saboda an ce idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif haka in yazo mu da hammata fa ala rabbikum Allahu akbar sami Allahu liman Allahu akbar kaga wannan bashi da sallah bashi da sallah yanda annabi ya ce musu salatahu irji' fa salli fa innaka lam tusall haka hudhayfa ibn yaman wani yayi sallah haka yace mai koma ka sake sallah dan in ka mutu a haka ba za ka tashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akwai kuma wanda shi sallar shi tatwilun mumil ne kaga mu'adh kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajjaha shi kaga ai bakare yake musu aisha kuma tare da fa yayi sallah tare da annabi kuma sai ya tafi unguwarsu shi alliman ana ta jiran shi kuma in ya shiga ya juya bakar haka wani sai yayi sallama gawa ya sallame daga tsaye ya koma gefe ya tashi ya wuce gida ga mu'az ya ce ai wannan munafiki ne karshe har mas'ala ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ai wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'az kala suwa shamsu wa duhaha mata wadatar ba sai kai bakara ba ma'ana an gane ku mana saboda tsawaita wanda yake tayi yawa shi yasa sai aka ce kai ko karamin ma kai tayi ba ana nufin in mutum ya safa haɗe ko biyu kuma shi ma ya tsawaita sosai an gane wannan tunda ai annabin sallallahu alaihi wasallam sai a kalli ya sallar shi take daga shi kanshi takhfifus sala yana da yana da yana da ainihin wato kaidi sannan yana da yana da ma'ana kaka dauka takhfifus sala kawai yanda kaga dama shi yasa ai wata haduwa ta Sheikh bin Baz da Sheikh Al-Uthaymeen da Sheikh Al-Albani a wurin aikin haji ina ga Amina ne za a yi sallah aka ce to waye zai gabatar ya bada sallah bin Baz da Albani kasan su ne kusan abokai tsare kun juna Uthaymeen yana dan kasa da su she bin Baz ya ce ma Albani ka bada sallah ce kai za ka bada sallah yace to dukkan mu mun haddace Qur'ani ya ummun nasu ya ummun nasa aqra'uhum ko likitabillah su kama ka kowa ya san kafi ni sanin hadisi rahimallahu mur'an arifa qadara nafsi arafa qadara nafsi ce kafi ni sanin hadisi dan haka fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa aqdamuhum sun fa'alamuhum bis sunnah sai to da ka kai zaka bada to aka tada iqama sai ya juyo ya kalli bin baz sai ya ce mishi to ya kake so muku takhfifi ko in yi sunna kaga zolaya ce saboda akwai wanda suke ganin wato ainihin takfifi shine kawai ayi sallar buge bagiro ayi sallar ifaki ba yawa sai zinubi ayi kotan kuciya sai ce to takfifi zan muku tunda an shawwaha ma'ana shike ko ko sunna za a sai dariya ya ce salli bina salata rasulillah ya abu abdurrahman kuma na sallah irin ta manzon Allah kawai a zauna lafiya sake na ya nuna takfifin da mutane suke tunani ba shine yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah ba a yanzu tunanin mutane ya sha bamban da abin da yake a duniya ta waƙi ta ilimi duniya ta karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to da haka sai ce ban taba sallah bayan wani liman wanda ya zama sallar shiga ta sauƙaƙaƙa kuma cikakkiya irin manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ba wannan ita ma riwaya ce ta ainihin bukhari riwayan muslim riwayar musulun ce afuwa riwayar bukhari ta sa'in da bakwai wadda ta biyo bayan waccan kamar yadda malam ya kawo su a jera a nan ma sallaitu wa ra'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma min annabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana yasma'u buka as-sabi fa yukhaffifa makhafata fa yukhaffifu makhafata an taftina ummu sai ya kara da wannan wanda shi ma yazo cikin muslim cikin wani siyakin daban ina fata an gane wannan saboda haka akwai zancen takfifi a cikin waɗannan hadisan duka guda biyu da hadisin wato ainihin thabitin al-bunani da kuma hadisi na wato shi anas dan malik duka dai hadisan anas ne a wannan hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana takaita sallah amma kuma yana cika sallah haka a wancan hadisin na baya ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah amma akwai wasu rukunai da mutane suna takaita su sosai fiye da yadda ya dace gashi kuma Anas dan Malik ya ce zai yi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai rage komi ba kuma gashi in ya dago daga ruku'i baya tafiya sujudi sai ya jima har ma wani ka iya cewa ko ya mance ne ma haka in ya dago daga sujada ta farko baya komawa ta biyu a zaune har sai wani ya ce ko ma ya mance sallah yake ne to kaga ya fassara fadin wato Anas a riwaya ta biyu atam akhaffa salatin wala atamma salata kaga ya nuna sallar duk da kasancewar ta takaitacciya to ana yin ta kuma cikakkiya sai an yi mura'atu tamami sala wa in kunta yani tusalliha khafifa ko za ka yi sallah ba mai tsawo ba ba ka san tsawaita ta to dole ka kula da natsuwa da i'tidalat a cikin intikalat ɗinka a cikin arkan ɗinka na ainihin wato sallah cikin ruku'inka da sujudinka da ɗagowarka daga ruku'i da ɗagowarka daga sujudi da tsayuwarka da tahiyarka ya zama ka kula da ainihin wato rukunai waɗanda ainihin wato shari'a ta ainihin kira zuwa ga a kula da su ibnu daqiq al-eid da ya kawo hadisin Anas dan Malik da kuma wato riwaya Thabit da wannan riwaya ta biyu sai ce ya dullu ala talabi amraini fi sala at-takhfif fi haqqil imam ma'a al-itmam wa adami at-taqsir ana son rangwanta sallah a haƙƙin liman da kuma kulawa da cika sallah ba tare da gajarta ta ba at-taqsir anan yana nufin gazawa kar ta kasa kaiwa inda ake so ta kai sai ce wa zalika huwa al-wasatu al-adl wal mailu ila ahadi at-tarafayn khurujun anhu wannan shine tsaka-tsaki na adalci in mutum ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu a taƙasir awi taɗuwil ce to idan mutum ya haka ya fita daga adalcin da ake nema ya zama kullum sai ka gajiyar da mutane ko kuma kullum sallarka ba ka cika sallah to wannan ka fita daga asalin adalcin da shari'a ta zo da shi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wasatan bayna التفريط والإفراط idan kana tunanin wai dan kar mutane su ga laifinka shi yasa kake yin sallah a gurguje to ni na ga wanda wato ainihin baya son tsawaita sallar sai ya koma wani masallaci wani masallaci yan rumbu yan fisha kawai a yi a gama shiga da alwalaka ƙarshe sai da ya dawo kuma yana sukar saurin da ake ce kafin mutum ce su tsofaffi ne kafin su miƙe an tafi ruku'i kafin su ɗago su taso su yi ruku'in har an tafi sujada ce wannan wani kalan wawan liman kaga kenan ridan nasu ghayatul lami la tudraku yardan mutane baka taba riskarta bayan da za a yi mutane su yarda da kai in ka yi tsawaita a ce ka tsawaita in ka takaita a ce wani ma ya ga dama ya ce ba ma ka karatu a ruku'i kuma kaga dan ya yarda ne kai da ka kawai ka nemi yardar Allah ka huta ka yi abin da Allah ta'ala da manzan shi sallallahu alaihi wasallam suka umarce ka a cikin bin dokar Allah akwai kula da haƙƙin mutane ko da su ba su kula da haƙƙin ka ba kai ka kula da haƙƙin su ka yanda shari'a ta ce sannan ka toshe kunnen ka in dai ka san kayi abin da ya dace ina fata an gane zaka sai mutum ya kiyaye gurin limanci da dama akan shiga wannan matsala to da ka sai ce dole a kula kar a tsawaita sosai kuma wato ainihin kar a takaita sai ce amma tatwilu fi haqqil imam fa idrarun bil ma'mumina tsawaitawa a haƙƙin liman cutar da mamuni wa qad taqaddama dhalika tasrihu bi illatihi wannan tasrihin shi ya gabata da dalilin haka dalilin cewa kar a ainihin wato cutar da mamu sabu kar a tsawaita sosai saboda akwai fa inna fihi mudda'ifa wasaqima wa dhal haja akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai wanda a uzurce yake wannan shine dalilin da yasa aka ce a rangwanta kar a tsawaita sosai a cikin sallah sai cewa amma taqsiru shi kuma takaitawan liman anil itimam ya zama bai cika sallah ba fa bakhsul li haqqi li haqqi al ibada to wannan wato ainihin tauye ne kwange ne a haƙƙi na ibada bai cika ta ba wala yuradu bi taqsiri ha huna tarkul wajibat to abinda ake nufi da taqsiri anan ba fa ana nufin barin wajibi ba ana nufin barin mustahabbai da abubuwa wanda suke mustahsanat na sallah ba barin shi barin wajibi ai ya fi hadari sai yace fa inna zalika mafsadatun yajibu mujibul lin naqsi alladhi yarfa'u haqiqata as-salah in wato domin wannan wato mafsada ce banna ce idan mutum bai cika wajibi a sallah wannan banna ce wadda za ta haifar da tauye haƙiƙanin sallah da sai ce wa innamal muradu wallahu a'lam at-taqsiru 'anil masnunati wat-tamamu bi fi'liha a takaita daga wato abubuwan da suke sunnoni da kuma rashin cika su al-ihkam juz'i na 1 safa ta 158 al-hafiz ibnu hajar rahimahullah yake cewa fal'ajabu mimman yusahihu ma'a hadha butlan as-salati bi tatwil al-i'tidal da ya dauko hadisin thabit riwaya thabit daga Anas kenan sai ce to wannan hadisin bayan yayi bayani kai sai ce duk da haka kuma akwai abun mamaki ga wanda yake ganin wai in an tsawaita wani rukuni sallah ta bace daga cikin fuqaha akwai wanda yace idan aka tsawaita ruku'i sosai ko alaikum salam wa rahmatullah barka sannunku alhamdulillah aka tsawaita ruku'i ko sujudi ko tsayuwa sai yace sallah ta baci sai al-hafiz yace to wannan magana tana da ban mamaki matuka tun da gashi thabit yace annabi Anas dan Malik yace zai musu sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda zai rage shine la alu an usalli bi amma kuma gashi in ya dago daga ruku'i yakan jima a tsaye in ya dago daga sujada yakan jima a zaune har kai tsammanin ko wani yayi tsammanin ma ya mance ko sallah yake yi an fahimci wannan ko sai ce to in ka kasan wannan kissar ko wannan asar din to zaka yi mamakin waccan magana da wancan daga wani daga cikin malamai yayi ta wa tawjihuhum zalika annahu idza utila intafat almuwalatu mu'tarida sai ce mu'taridun bi anna ma'na almuwala alla yatakhallala faslun tawilun bayna al-arkani bima laysa minha suka kawo hujja ai in mutum ya tsawaita sosai ba a samu wato jerantawa ba suka ce ai jerantawa shine kar a samu tazara mai tsawo tsakanin rukunai to kaga wannan kuma ba wanda ya faɗa haka babu nasi akan haka sai cewa ma wara da bihi wato ash-shar'u la yasihu nafyu kaunihi minha da abinda shari'a ta zo da shi ai ko ba za ka ce baya cikin shari'a ba ko da shari'a ta ce a jeranta tsakanin sallah sai aka samu annabi ya tsawaita wani rukuni cikin rukunnan sallah dole ka yadda wannan tsawaitawa tana cikin jeranta ba ta fita daga ciki ba alai ce wallahu alam to dan haka hadisin bara ibn azib shi ma da ya gabata cewa qariban min as-sawa al-hafiz ya ce wa ajaba ba'dhum an hadith al-bara'i anna al-murada bi qawlihi qariban min as-sawa'i laysa annahu kana yarka'u bi qadri qiyamihi ba ana nufin annabi yana yin ruku'i da gwargwadon yanda yake tsayuwa a cikin sallah ba wa kadha sujud wal i'tidal hakan nan sujada da zaman da yake ya daidaita tsakanin sujada biyu ba ana nufin lokacin da yake dauka daddaya ne ba an gane ko bal sai yace al-muradu anna salatahu kanat qariban mu'tadila sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance wato ainihin kusan daidai wa daidai take wato matsakaiciya ce sallar shi fakana idza atala alqira'ata atala baqiyat alarkan sai kasance in ya tsawaita karatun sallah to sauran rukunan sai ya tsawaita su ba ana nufin duk sallar shi kullun tsakanin ruku'in shi da sujudi da itidal a tsakanin su duk tazarar ɗaya bace da lokacin da ake jimawa a cikin su yace ba haka ake nufi ba ana nufin in yayi doguwan karatu to zai jima a cikin ruku'i zai jima a cikin sujada zai jima a dagowar shi daga ruku'i zai jima a dagowar shi daga sujada kenan sai a daura ma'anar hadisin Anas dan Malik riwayat Thabit cewa jima wanda yake in ya dago daga ruku'i ko in ya dago daga sujudi wannan na nuni akan yayi dogon karatu ne a cikin sallah amma abin da yasa ya kebance waɗannan rukunnan guda biyu saboda mutane ba sa cika su yanda ya dace mutane sukan tsawaita a karatu sukan tsawaita a ruku'i sukan tsawaita a sujudi sukan tsawaita a tahiyya amma a dagowa daga ruku'i tsayuwar da ake kafin a tafi sujada mutane ba sa jimawa a tsagowa daga sujudi na farko kafin a tafi sujudi na biyu mutane ba sa cikawa duk da sauran rukunnan galibin waɗanda suke sallah limamai masana waɗanda a wancan lokacin to suna cika su banda wa'innan biyu shi yasa sai thabit ya keɓance wa'innan gurare guda biyu amma sallar ta Anas dan Malik ta nuna cewa ya tsawaita ne kenan ya koya musu wata siga daga cikin siyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah da ita shine tsawaita karatu da kuma rukunnai a bayan shi an fahimci wannan ko zancen al-hafiz ibn hajar kenan to da ka sai yace wa idza akhaffaha in ya takaita karatu akhaffa baqiyat al-arkan to yakan rangwanta sauran rukunnai din sai ce faqad thabata annahu qara'a fi subhi bis safat ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul safat a cikin sallar asuba wa thabata fi sunan ya tabbata a sunan an anas annahum hazaru fi sujudi qadra 10 tasbihatin sun yi kirdadan abinda annabi yake karantawa a sujada kwatankwacin tasbihi goma kamar subhana wato ainihin subhana rabbiyal a'la so goma a cikin sujada fa yuhmalu ala annahu qara'a biduni safa to anan sai a daura ma'anar sujadar da annabi yayi jumawar shi da bata wuce tasbihi goma ba surar da ya karanta bata kai safa ta tsawo ba inda ta kai safa ta tsawo to da sujudin shi sai ya dan fi haka tsawo an gane wannan ai amma ba ana nufin idan ya yi minti biyar a tsaye yana tilawa sai ya yi minti biyar a cikin ruku'i ko sujudi ba a ana nufin gwargwadon yadda ya tsawaita to gwargwad a cikin karatu gwargwadon hakan yake dan karawa a cikin wato tasbihin shi na ruku'i ko sujudi ko tsayuwar shi tsakanin ruku'i ko zaman shi tsakanin sujudi da sujudi an fahimci wannan ai da kuma wannan ma'ana ce mai kyau wadda alhafiz ya kawo sai ce iktasara ala dunil ashir sai ya ci fa yuhmalu ala annahu qara'a biduni safat iktasara ala dunil ashiri wa aqallahu kama warada fi sunan ya aidan thalatha tasbihat to an ruwaito cewa ainihin wato yana karanta tasbihi uku hadisin Hudhaifa kenan cikin Abu Dawud da wani shi to kaga inda ya karanta subhana rabbiyal azim uku a ruku'i ko subhana rabbiyal a'la uku a ruku'i ya nuna ba dogon karatu yayi a cikin karatun sallah ba to wace shine ma'anar qariban minas sawa kusan ya narke hadisai guda uku ya mana bayanin su duk da ba dukkan bayanan bane ba akwai bayanai a baya fatuhul bari juz'i na uku safaha na 100 da ainihin 90 daidai akwai lokaci na'am mu ƙara ko hadisi قال رحمه الله عن ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال إني لا إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض نعم عليتي عن أبي قلابة دقى أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عبد الله بن زيد الجرمي البصري wanda wato ya rasu shekara ta ɗari da hudu tabi'i ne babba ko kuma dai a ce tabi'i ne yayi riwaya daga kala su Anas dan Malik da sauransu wasu sun kore riwaya shi daga Ibn Umar da wasan shi haka nan bai zama cikin kibarut tabi'in ba wasu sun ce sunan shi Amir ibn Nabil ibn Malik ba ainihin Abdullahi ibn Zaid ba amma dan kabilar Jurmawa ne al'imamu malik yake cewa mata ibn al-musayyib wal-qasim da ibn al-musayyib da al-qasim bin muhammad bin abubakarin sun bar duniya walam yatruka kutuban ba su bar rubutu a littafi ba duk iliminsu sun karantar da shi ne da kansu da zuciya suka haddace cewa mata abu qilabata fa balagani annahu taraka hamla baghlin kutuba amma da abu qilaba ya rasu yace na samu labarin cewa ya bar littattafai kwatankwacin abin da alfadari zai ɗauka ya bar littattafai da yawa an ambace shi a gurin wato aini muhammad bin sirin faƙala za ka akhi haƙƙa shi wannan ɗan uwana ne na gaske wato ɗan uwa a cikin addini da kuma harka ta gwagwarmayar neman ilimi to abu kilaba ya ce ja'ana malik ibn al-huwairithi malik ibn al-huwairith ya zo gare mu malik ibn al-huwairith a allaifi kenan abu sulaiman al-kannani wanda ya rayu a ƙasar basra lokacin futuhat ya rasu a basra 74 sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا أو أن مسلاتنا نام الإمام العيني يتي الظاهر أنه مسجد البصرة ظاهريا نفهم مسلاتنا بصرة الجامع البصري جامعنا الحسن البصري كينا عند كسن شيء أكبر مرقى مروى النم مسلاتي وذاك أو أن جامع ظاهري كينا أنني مالك بن الحويرث wanda ya kasance ya yana cikin wanda suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wafud na mutanen shi wanda ya tabbata a sahihai suka yi wata daya annabi sallallahu alaihi wasallama yaga sun shaku sun bege da kuma wato ainihin kewar iyalan su ta kama su sai ce to ku koma gida je ku karantar da ƴan uwanku abinda kuka koya idan lokacin sallah yayi ɗayan ku ya kiran sallah babban cikin ku ya muku limanci saboda kasancewar wato abin da suka koya duk ɗaya ne to ya zo a wannan masallaci na muƙala sai malik ibn al-huwairith ya ce inni la usalli bikum wallahi nakan zo in yi muku sallah a wannan masallaci wa ma uridu salata duk da ba ina nufin nayi sallah ba ma'ana ba ina nufin nayi sallah ta farilla ba ko kuma ba ina nufin wato in yi limanci ba ba na son limanci amma nakan zo na yi muku limanci kawai don in koya muku yadda ake sallah an gane ko usalli kaifa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ina yin sallah ne yanda naga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana yin sallah fa qultu li abi qilaba to wanda yace fa qultu li abi qilaba shine ayyub wato a sakhtiyan ayyubin abi tamimata sakhtiyan an gane ko shi ya ruwaito hadisin daga abu kilaba ya ce fakultu li abi kilaba ta sai na ce ma abu kilaba kaifa kana yusalli to yaya malik ibn al-huwairi yake yin sallah ba wai yaya annabi yake sallah tunda abu kilaba tabi'i ne yana bada labarin malik ibn al-huwairi ya kan zo masallacin su yayi sallah practically ya musu sallah amaliya ko kuma a'a ya shiga ya musu limancin sallah an gane ko to da ka sai ce yaya yake yin sallah din kala sai ce mithla salati shaykhina hada irin sallan wannan dattijan namu ya zo a wata riwaya ta bukhari mithla shaykhina bai zo da salati shaykhina ba amma a wata riwaya ya kawo shi وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض يا كسنشي yana zama idan ya daga kanshi daga sujudi qabla an yanhada kafin ya yunkura ya miƙe tsaye to yana zama wato jalsatu al-istiraha kenan an gane wannan in ya dago daga sujudi na biyu zai miƙe tsaye to kafin ya miƙe din sai ya dan zauna haka malik ibn al-huwairith yake musu sallah kuma ya ce zai musu sallah irin yanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah kenan jalsatul istiraha sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an gane wannan ko tayyib to hadisin ya zo cikin bukhari 79 da wata riwaya cewa ja'a malik ibn al-huwairith fa salla bina fi masjidina hadha fa qala inni la usalli bikum wa ma uridu as-salata walakin uridu an uridu an uriyakum kayfa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yusalli qala ayyub فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا yana nufin sallar wannan malamin namu to wannan malami wata riwaya ta fassara da cewa shine ainihin wato Abu Yazid Amr ibn Salama al-Jarmi Amr ibn Salama al-Jarmi wanda sahabi ne shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi limancin mutanen shi duk da yana da kananin shekaru yana dan shekara bakwai domin shi ya fi su haddata alqur'ani to shine limamin da wato ainihin Malik bin al-Huwairith ko kuma Abu Qilaba yace yana sallar Malik bin al-Huwairith irin sallar wannan dattijan yana nufin wannan sahabin mai suna Amru ibn Salama al-Jarmi an gane ko wanda shi ya rasu ainihin shekara ta 81 wasu suka ce 85 wasu suka ce shekara ta 90 to da ka wace riwaya kenan sai ce kala shay sallar wannan malamin namu sai ce wa idza rafa'a ra'sahu an sajdati thaniya kunga nan ya kayyade da ta biyu in ya dago kanshi daga sujada ta biyu kaga za a miƙe tsaye a tafi raka'a ta biyu kenan to jalasa wa atamada ala al-ardi yakan zauna ya ainihin wato dogara akan ƙasa in zai miƙe kenan sai ya dafa hannuwan shi sannan sai ya miƙe thumma qama sannan sai ya miƙe ya zo cikin abu dawud da lafazin wa zakara annahu kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati al-akhirati fi ar-rak'ati al-ula kaga ya ƙara fito da abu in ya dago daga sujada ta biyu a raka'a ta farko to qa'ada yakan zauna thumma qama sannan sai ya miƙe an gane wannan ai bukhari ya ruwaito 789 daga abu qilaba yace akhbar akhbarana malik ibn al-huwairith al-laythi أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لا ينهض حتى يستوي قاعدا دو وترين شي نصلى معنى ركعة تقيدة أكوكو أصلى رباعية وترين شي ركعة تكسن تيبا شفعي با أغا ركعة تبيو شفعي ركعة تهدو شفعي تو أدو وترين صلى شي معنى إنزي ميكي زوا ركعة تبيو ko in zai miƙe zuwa raka'a ta hudu to yakan zauna kafin ya ainihin wato miƙe din hatta yastawiya qa'idan baya miƙewa har sai ya daidaita a zaune kun ga wannan tasrihi ne da jalsatul istiraha qarara ya bayyana a raka'a ta farko da raka'a ta uku amma wannan riwayar da malam ya kawo ta nuna a raka'a ta farko kawai amma wacce riwayar ta biyu duka dai hadisan Malik ibn al-Huwairith ne ta nuna cewa riwaya ta ainihin wato biyu ne wannan hadisi bai zo cikin musulun ba duk da malam ya kawo shi a littafin nan amma bai cika sharaɗin shi ba tunda a sharaɗin shi ya ce min mattafaka alaihi al-imamani ko amma wannan hadisi yana cikin mufradat na bukhari disan da bukhari yayi infiradi da ainihin wato riwayar su banda muslim shi yasa a ƙasa a wannan nuska tamu ya ce rawahul bukhari ya faɗi rakam ɗin sai ce wa laisa huwa inda musulmin kala zarkashi mamu zarkashi ya faɗa cikin annukat ala sahih bukhari safa ta 97 huwa min afrad bukhari kala abdul haqq fil jam'i bayna sahihayn lam yukharrij muslimun hadha al haditha wa sahal musannif fi iradihi min al muttafaq alayhi malace al musannif yani dal ghani al maqdisi ya yi kuskure wurin kawo wannan hadisi a cikin hadisan da suke muttafaqun alai wa qad nabbaha ala hadha ibn daqiq al-eid fi al-ihkam ايضا قال فان البخاري اخرجه من طرق منها روايه وهيب آه، فأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكر المصنف في رواية وهيب وفي آخرها في كتاب البخاري وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام من أنبتيت وفي رواية خالد عن أبي كلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة ابن الملقن سكن الإعلام هذا الحديث من أفراد البخاري فهو خارج عن شرط المصنف الحافظ ابن حجر أخرج صاحب العمدة هذا الحديث وليس هو عند مسلم من حديث مالك ابن الحويرث نفتا أنغاني ذاك حديث ينا cikin hadisan da muslim kadai ya ruwaito su to al-imam at-tirmidhi shi ma ya fitar da wannan ainihin wato hadisi din a lamba ta 287 aka abu dawo da 844 a tirmizi ya ce wato ainihin wal'amalu alaihi inda ba'adu ahlil ilmi wasu malamai suna aiki da zahirin wannan hadisi na cewa a yi jalsatu al-istiraha cewa bihi ya kulu ishaku wa ba'adu ashabina shine abinda ishaq bin rahuya ya tafi a kai da wasu daga cikin mazhaba ta shafi'iyya haka imamu shafi'i ya tafi akan wato ainihin jalsatul istiraha ibn battal yake cewa al-muhallab ya ce yajuzu lil insani hadha wato ainihin ya halatta ga mutum yayi haka bi hadha al-hadith saboda wannan hadisi sai ce yana ya kamata an yu'allima ghayrahu as-salata ko kuma yajuzu lil insani an yu'allima ghayrahu as-salata wal wudu'a ayanan ya halatta mutum ya koya ma wani shi yin sallah da alwala a ido na ganin ido kamar yadda malik bin al-huwairith ya yi musu sallah ko to ya halatta ka koya mutum alwala da sallah wa amalan kuma aikace kama fa'ala jibrilu fi imamatihi bir rasul sallama hina arahu kayfiyat as-sala ayana kamar da jibril yayi sallah annabi sallama na kalwa bi hadha al-hadith akhadha ash-shafi'i fi anna kull kull man sajada as-sajdata al-akhirah من الركعة الأولى والثانية أو الثالثة كنا أنه لا يقوم حتى يستوي جالسا أنغاني يقول dole mutum ya wato mutum ya zauna ya jalsatul istiraha shi yasa wasu daga cikin shafi'iya suka fahimci jalsatul istiraha ma wajiba ce yace wa hiya sifatun min sifati sala wa qad thabatat sifatun ukhra 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala biha malik wa ghayruhu wa sata'ti insha Allah fi mawdi'iha شرح ابن بطال كينا أجزئي نأكو صفات دليئكو دسبئن دأكو الحافظ ابن رجب الحنبلي شياي مغانا أكم واتوانيهم مسألة cewa wa ma uridu sala ya kawo maganganu da yawa amma dai maganar da tafi karfi cewa wa ma uridu sala ba akan zahirin ta bane kamar yadda shi ibn rajab yace ba zai yiwu a fassara akan zahiri cewa nakan zo na yi sallah ba dan in yi sallah ma'ana ba dan in samu ladar sallah ya ce ba haka ake nufi ba ya ce nakan zo na yi sallah ba tare da ina nufin yin limancin sallah ba na farko kenan ko kuma ba tare da ina wato da nufin yin sallah ta farillar da ban yi ba wato yana nuna yayo sallar farilla a wani guri sai ya zo ya musu sallah don su ga yanda ake yin sallah sai ce idan haka ne kenan malik bin al-huwairith yana da ra'ayin cewa ya halatta mai nafila yabu bayan wanda yake farilla ko mai farilla yabu bayan wanda yake nafila to da shi yanzu wagga nafila ce a gurin shi ko ko kuma a'a ba ina kan yi muku sallah ba tare da cewa na yi nufin yin sallah ta farilla ba ma'ana ba a lokacin sallar farilla ba wanda ya zo cikin bukhari cewa fi ghairi waqti salah yana yin mana wannan sallar ba a lokacin sallah ba kaga ya nuna yanzu ta zama nafila kenan tunda akwai at-tanaffulul mutlaqa an-nafilatul mutlaqa wadda ba ratiba ba ba kuma a wani lokaci muayyani ake yin ta ba kamar yadda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan Itban bin Malik yayi sallah ta nafila ce ya je gidan su Anas dan Malik yayi sallah tare da Anas da Yatim da Mulaika ko kaga wannan ita ma sallan nafila ce to kuma kaga dan su koyi yanda annabi yake sallah kuma sannan dan su samu tabarruki to shi dai wannan dan su koyi yanda sallar annabi take yasa ce wato la usalli bikum wa ma uridu salata usalli kaifa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ina yin sallah yanda naga annabi na sallah kenan yana yi ne domin su koya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yace sallu kama ra'aytumuni usalli kaga su ma sahabbai za su isar da abin da suka ga ko suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kamar aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikin haji sai ya ce khudhu anni manasikakum duk da kaga yayi aikin hajjin shi dan ya samu lada da aka gama sai ya ce ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni to duk da kasancewar abin da ibnu rajab ya kore na cewa ba a wato ainihin ba ana nufin cewa yana yin sallah ba da nufin sallah ba zai iya yiwuwa din ya zo ya yi sallah su suna zaune ya yi sallah suna kallo wanda ai a mimbari annabi ya yi sallah har in zai yi sujada sai ya yi baya baya sauka daga kan durj na mimbari ya yi sujadar a ƙasa da ya gama sai ya ce inna ma fa'altu zalika li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati yace sallu kama ra'aytumuni usalli daga babu laifi kai da ɗalibanka a aji ka koya musu yanda ake sallah a aikace ko da baka da alwala ka koya musu yanda ake sallar gawa koya musu yanda ake sallar tsoro ina fata an gane koya musu yanda ake sallah saman dabba sai ka hau benci koya musu yanda ake sallah wato ainihin a ta juma'a da sallar idi da kaza amaliyan su gani a aikace ina fata an gane so da kila ɗalibanka a masallacin yan bid'a suke sallah dan bid'a ko ai baya sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to daka babu laifi yin hakan koyi ne ma da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to duk da kasancewar ga abinda wasu malamai da yawa suka tafi akan cewa ba wai sallah ce yake yi amaliyan ba kawai dai cikin sallan ne yake so su ga yanda yake sallah wurin da galibin ruwayoyin da aka yi kan sifatu sala cikin sallah ne sahabbai suke la'akari suke lura da ga yanda annabi yake kaza da kaza fatuhul bari na ibnu rajab juz'i na ainihin wato hudu shafi na 150 na 115 har zuwa 116 akwai bayanai shi ma masu yawa a karkashin haka sannan kan mas'alar istiraha babu lokaci na so in karanto mana bayanai da Fairuz Abadi ya yi a cikin aunul ma'abud sharhin shi na ainihin wato sunan na abi dawud ana iya komawa a ziya ainihin wato bincike shi da zance mafi inganci jalsatul istiraha sunna ce wasu sun tafi kan wajibcin ta ba sun tsawaita wasu sun tafi kan karhancin ta su ma sun yi jafa'i an gane ko dan haka a yi ta shi yafi musamman in ya zama liman nayinta maliman shi kuma ya fara karantar da mamu tukunka a haifar da rudani a cikin masallatayya Allah ta'ala ya samu dace sai mu tashi hadisi na 99 insha Allah